بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da sake haduwa a wannan silsila ta mai albarka insha Allah mai taken ahadisul akhlaq daga littafin malam Abdurrazzaq ibn Abdul Musin al-Badr Allah ya saka mashi alkhairi malam na ci gaba da yi mana muqaddima za mu tashi daga inda yake cewa musta'inan fi zalika billahi ina neman taimakon Allah akan wannan aiki da nake so na yi na kawar da jahilcin kaina da na masu saurare na game da menene ɗabi'a a musulunci menene hali mai kyau sannan kuma ina neman taimakon Allah akan na ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyau da hali mai kyau yace taliban madadahu ina mai neman madadi daga Allah wa aunahu da taimakon Allah wa tawfiqahu da gamdakatar din Allah walidha qala alaihi salatu wassalam domin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'adh ya mu'adh inni wallahi inni la uhibbuka ce na rantse maka da Allah ina son ka faƙala mu'azu radiyallahu anhu faƙultu bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk yace ya manzon Allah na baka fansan mahaifiyata da babana yace wallahi ni ma ina kaunarka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa usika ya mu'azu to ina maka wasiya ina jan kunnanka la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu kar ka sake ka yi sallah ka gama ka tashi ba tare da ka karanta wannan addu'a ba, wace addu'a? Ka ce, Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husna ibadatik. Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husna ibadatik. Ya Allah ina neman ka taimaka mini, ka taimake ni ka agaje ni akan ambatanka da gode maka da yi maka kyakkyawar bauta. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 1522 imamu nasayi a hadisi na dubu da lamba uku a shekul albani ya inganta shi waja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa atuhibbuna ayyuhan nasu an tajtahidu fi du'a shin kuna so ku nuna kwazon ku da kokarin ku wurin addu'a qalu na'am ya rasulullah suka ce i ya manzon Allah muna so mu kwazo a wajen addu'a qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulu to ku dinga cewa Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik idan kun faɗi haka to kun kai matuƙa wajen nuna ƙwazon ku wajen yin addu'a wannan riwaya tana cikin littafin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal a lamba hadisi na 8982 haka na Sheikh al-Albani ya inganta ta a cikin as-sahiha lambar takhriji na 800 da lamba 44 fa hadhihi ad-da'watu kul kama annaha yu'ta biha adbar salawati wannan addu'a ana so asali a dinga yin ta ne a ƙarshen sallah fayya aidan amma dai har ila yau da'awatun mutlaqa addu'a ce sakakkiya yu'ta biha fi kulli waqtin ana so mutum ya yi ta duk sanda ya samu hali yatlubu abdu yatlubu al-abdu auna Allah azza wa jal fi kulli ahwalihi ana so bawa ya zama mai neman agajin Ubangijinsa a ko da yaushe. Thumma ya amalu ala nashri hadhihi al'adabi bainan nasi. Sannan kuma bayan mutum ya, nemi taimakon Allah, ya tsaya ya karanta waɗannan ladubba, ya nemi taimakon Allah akan Allah ya taimake shi ya aiki da su, sannan kuma sai ya yaɗa su a cikin mutane bi an ya kuna kudwatan lahum ya zama abin koyi a cikin mutane fi ha game da ɗabi'un nasa. thumma bida'awatihim ilaiha sannan kuma bayan ya aikace ya aikata dabi'a ta gari a ga yana yi akwai kwaya sannan kuma da baki ya kirayi mutane zuwa ga aikata dabi'a ta gari dan akwai kwaya wa hasilu zalika an yuhaqqiqa fi hadha al-maqami khamsata anwa'in min al-mujahadati li nafsi a takeice abinda ake fata shine akwai matakai guda biyar na abinda mutum zai yi wajen wato kulawa da kansa da yi wa kansa agaji da kan kansa don ya taimaki kanshi wajen samarwa da kansa kyakkyawar ɗabi'a. Awalan abu na farko mujahadatu fi salahi anniyyati wa salamatiha. Mutum ya ƙoƙari ya gyara zuciyarsa wajen tsarkake niyyarsa da inganta ta. Qala Sufyan Thauri, Malam Sufyan ibn Sa'id Thauri Allah ya gafarta masa yana cewa ma'alatu shay'an ashadda alayya min niyyati yace babu abin da na sha wahala wajen gyara shi wajen inganta shi kamar wahalar da na sha wajen gyaran niyyata innaha taqallabu alayya wato ta taqallabu tana yi min jujjuyawa tana shi tana yi min sammatsi wannan asari yana cikin littafin aljami'u li akhlaqil qur'an li akhlaqir rawi wa adabis sami' na al-khatib al-baghdadi ثانيا abu na biyu mujahadatuha ala ta'allumi hadhihi al-akhlaq mutum ya kokari ya yi ma zuciyarsa tarbiya akan koyon waɗannan ɗabi'u a ilmance hadhihi al-adab wal ifadati min musannafati ahli al-ilmi fi hadha al-bab mutum ya kokari ya yi wa kansa tarbiya akan ya ci fa'idar littattafai waɗanda aka rubuta don koyar da ladabi da biyayya irin su riyadus salihina irin su tariqus salihina irin su at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an irin su al'adab al-mufrad na Imam al-Bukhari irin su kitab irin su kitab al-adab na Ibn Abi Shayba da ire-iren su mutum ya koya wa kansa koyan ladabi daga gare su irin littafin Ibn Abi Dunya kitabu samti makarimul akhlaqi irin na abin nan wato Abubakar al-Kharaiti shi ma ma'alimul ma'alil akhlaqi wa ma'aliha makarimul akhlaqi wa ma'aliha da ire-iren su ثالثا نأكو مجاهدتها في تطبيق هذه الآداب sannan mutum ya kokari ya tarbiyyantar da kansa ya mazuciyarsa tarbiyya akan tadbiki akan implementation wato practically ya sanya waɗannan ɗabi'u a cikin mu'amalarsa ta yau da kullum wata halli bi hadhihi al-akhlaq waɗannan ɗabi'u na gari na musulunci su zama masa kwalliya su zama masa sutura su zama masa abokan yawo fainal mujahida kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama nabi ya ce asalin mujahidi shine man jahada nafsahu fi ta'atillah wanda yayi kansa horo ya tarbiyantar da kansa akan yi wa Allah biyayya wannan hadisi Tirmidhi ya ruwaito shi a lamba hadisi na 23958 da a cikin Muslim Imam Ibn Hanbal kenan da sanar Tirmidhi a lamba ta 1600 da lamba 21 shekul albani ya inganta shi rabi'an mataki na hudu na mujahadatun nafsi shine mujahadatuwa ala da'awati ilaiha wa bayaniha wa nashriha bayan mutum yayi aiki da ɗabi'u na gari sai kuma ya kokari ya tarbiyantar da kansa akan kiran mutane zuwa ga su ma su zo su yi ɗabi'a ta gari su saba da ita Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa yafi magana mafi kyau fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah ya kuma aikata aiki na gari sannan ya ce ni ɗaya ne daga cikin musulmai khamisan mataki na biyar wanda kuma shine na ƙarshe cikin matakan da malai lissafa mujahadatiha fi zalika kullihi ala isti'anati billahi a cikin dukkanin waɗannan matakan guda hudu da suka gabata ana so ko mutum ya yi ƙoƙari ya tarbiyyanta zuciyarsa akan neman taimakon Allah neman taimakon Allah game da karantar halaye game da aikata su game da gyaran niyya game da koya ma wasu da ya nemi taimakon Allah fa inna man ista'ana billahi a'ana wanda ya taimakon Allah Allah yakan taimaka masa wa man tawakkala 'ala Allah kafa wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa wa yajma'u hadha kullahu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama dukkan waɗannan dogon zancen zaka iya takaita su a cikin ɗaya daga cikin jawami'il kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faɗinsa a cikin hadisin Imam Muslim a lamba hadisi na 2664 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uk ka zama mai naciya da kokari da dagewa akan duk wani abu da zai amfane ka. Annabi yace wasta'in billah sannan ka nemi taimakon Allah wajen wannan abu da zai amfane ka. wala ta'ajaz kar kuma ka gaza kar ka zama mai lalaci ko mai gazawa ko mai nuna gajiyawa da kasawa yan masu albarka wani ita ce karshen wannan doguwar mukaddima da malamin nan yayi mana da fatan Allah ya sa mu mishi albarka a cikin abin da ya karantar da mu Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muka koya Allah kuma ya ba mu ikon aiki da wannan halaye na gari da yaɗa su a cikin musulmai wataƙila a amfana yan masu albarka za mu tsallaka kan gaba ta biyu gaba ta biyu a wannan littafi shine malai ya ce birrul walide wato ya gama magana akan concept na su halaye nagari yanzu kuma zai fara bujuro mana da halayen nagari ɗaya bayan ɗaya gwargwadon hali gwargwadon abin da Allah ya huwace masa to ɗabi'a ta farko da ya ambata a nan wadda ita kuma dama ita ce lamba ta ɗaya a cikin jeren giyar ɗabi'u na halaye nagari a wajen mu'amala da mutane ita ce birrul walidai biyayya ga iyaye tausaya ma iyaye samun musu da jin sauƙi da jin daɗin rayuwa samun musu da walwala taimaka musu da duk abin da za ka iya na kyakkyawar magana kyakkyawar mu'amala taimakawa cikin tattalin arziki da duk abin da bawa zai iya malam ya ce ya fi sadaratul akhlaqi wa muqaddamatiha wa muqaddamiha birrul walidain idan za a jera lissafin halaye nagari to na farko wanda zai zama a sama wanda zai zama a cikin muƙaddima limamin sauran ɗabi'u da halaye ita ce biyayyar iyaye biyayyar alwalidain uwa da uba kenan da annahuma domin waɗannan bayan Allah guda biyu mahaifa a haƙƙun nasi bil adabi su suka fi cancanta fiye da sauran mutane a yi musu ladabi wa bi husnil mu'amala su suka fi kowa cancanta a yi musu kyakkyawan mu'amala wa karimil akhlaqi su suka fi kowa cancantan a yi musu halaye na karamci wal adabi dubba na karamci kai fala yau ya ma za a ce ba haka ba wa qad qarana Allahu haqqahuma bi haqqihi fi akthar min ayatin min kitabihi azza wa jal alhalin kuwa a aya fiye da guda ɗaya Allah madaukakin sarki da sanda ya ambaci nashi haƙƙin na bauta na tauhidi na tsantsanta mishi tauhidi sai kuma ya ambaci haƙƙin iyaye na biyayya kamar ina kamar faɗan Allah madaukakin sarki a cikin sura Isra'i wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya ya farlanta wa mutane kar su bauta kowa sai shi sannan kuma su kyautata ma iyaye kamar ina kuma kamar a cikin suratul an'ami faɗan Allah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana Allah yace ka ce musu ku zo in karanta muku muku bayanin abinda Allah ubangiji ya haramta muku abu na farko da Allah ya haramta muku shine ya haramta muku shirka Allah bai yadda ai shirka ba abu na biyu da Allah ya haramta muku shine ya haramta muku saba wa iyaye yayi umarni da yi ma iyaye kyautatawa kamar ina kuma kamar cikin sutun nisa'i fadin Allah واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين ihsana a cikin sutun sai Allah ya ce ku bauta wa Allah shi kadai kada ku yi masa shirka sannan ku yi ma iyaye kyautatawa kamar ina kuma kamar cikin sutun Luqman fadan Allah madaukin sarki anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir da umurce ka ka bautata mini ka gode mini sannan ka gode ma iyayenka kuma ka san zuwa gare ni zaka koma da wasu wurare dai waɗanda ba wannan ba wannan kamar misali ne kawai gashi ne yace wal ayatu fi hadha ma'ana kathira ayoyi a wannan ma'ana suna da yawa ba za mu tatkawo su ba saboda yanayin karatu walidha to dan haka ne saddara al-imam al-bukhari fi kitabihi kitabahu al-adab al-mufrada bi abwabin adidatin fi birr al-walidain littafin imam al-bukhari al-adab al-mufrad wanda wato hadisai da aka ware dan bayani akan ladabi da biyayya da halaye idan ka koma littafin zaka ga ya fara shi da kawo babuka daban-daban da suka yi magana akan falala da umarni da aka yi akan biyayya iyaye da kyauta musu wa hadhihi laftatun azimatun minhu rahimahullah wannan wani abin a tsaya a lura ne daga take-take Imam Bukhari Allah ya masa rahama ila annal walidaini huma ahqqun nasi bil adabi wa husnul mu'amala yana nuna maka cewa wato iyaye su suka fi kowa cancantan a yi musu ladabi kuma a yi kyakkyawan mu'amala da su wa karinil akhlaqi wal adabi suka fi kowa cancanta a yi musu a karamta su a yi musu kuma kyakkyawan ladabi wa ka annahu yaqulu kaman bukhari yana ce maka ne ya man yaqra'u adaba shari'ati azimati ya kai wanda kake karanta ladabban shari'a masu girma wa akhlaqal islamil fadilati ya kai mai karanta ladabban musulunci masu falala ilam ka sani cewa anna a haƙƙan nasi bi hadhihi adabi mafi cancanta cikin mutane da kai masa ladabi kai masa biyayya kai masa karamci wa aulahum bi hadhihi akhlaqi wanda yafi ku cancanta kai mushi mu'amala ta wannan halayen humal walida sune uwa da uba li annahuma ahaqqun nasi bi husni suhba dan kuwa su suka fi kowa cikin mutane cancantar kyakkyawar mu'amalarka kyakkyawar amintakarka kyakkyawar abokantakarka wa aulan nasi bit ta'amuli bil adabil karim su suka fi kowa cancanta a mu'amalance su da ladabi na karamci wal khuluqil fadil da halaye na falala na kirki wal muslimu shi mutum musulmi matlubun minhu ana neman sa ana farlanta masa an yi amila jami'a ibadallahi jami'a ibadillahi bi zalika cewa dukkanin mutane bayin Allah ya musu mu'amala mai kyau lakin walidani a haƙƙo wa aula amma uwa da uba sun fi kowa cancantar haka malam ya mana wannan mukaddima zai fara kawo mana hadisai da maganganu daga malamai masu nuna muhimmancin wannan magana da wajabcinta da wajahinta sai ya ce an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu annahu qal sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kamar da yake cikin Bukhari da Muslim yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wani aiki ne Allah ya fi so a aikata qala Abdullahi dan Mas'ud yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace as-salatu ala waqtiha aikin da Allah ya fi so bawa ya aikata na ɗaya shine ka dinga yin sallah akan lokacinta mukhtarinta qultu sai na sake cewa summa ayyu daga nan kuma sai wani aiki kala yace summa birrul walidaini sannan kuma sai biyayya iyaye qultu na ƙara cewa summa ayyu sai kuma mene kala yace summa jihadu fi sabilillah sai kuma jihadi kala ibn Mas'ud yake cewa haddathani bihinna wa law istazattuhu la zadani Nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya labarta mana wannan abubuwa guda uku kuma yadda na lura da nishadin da yake ciki da na ce summa ayyu da ya ƙara mini da na sake cewa summa ayyu da ya sake ƙara mini salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula malam abdurrazzaq yace hadha fihi hirsu sahabati radiyallahu anhum ala ma'rifati tafasilil a'mali walmuqaddami minha wannan hadisi na nuna mana kwaɗayi da naciyar sahabbai wajen sanin wato bambanci da zarceceniya tsakanin ɗabi'u da halaye da kuma wanne ne a sama daga wanne kuma sai wanne wa hirsuhum ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatullahi azza wa jalla da kuma yadda suke da kwaɗayi wajen sanin menene abin da idan ka aikata za ka samu yarda da ƙaurar Ubangiji, wa ayyul amali a habbo ilai, da kuma ƙoƙarin gane wani aiki ne aikin da Allah ya fi so, wa huwa nabi'un an shiddati ragabatihim fil khair. Wannan tunanin na sahabbai yana ɓuɓɓugowa ne daga tsananin ƙaunarsu ga alkhairi wa ma'rifatil ahabbi da san su san me Allah ya fi so wal afdali da san su san me ya fi falala a wurin Allah liyaf'aluhu. dan su je su aikata wali yanalu bi dhalika mahabbatan lahi lahum kuma dan su samu kansu kaunar Allah wa kad kana min du'a'i nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi ma saha anhu daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi a cikin abin da ya inganta na hadisi daga gare shi yana cewa wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik ya Allah ina roƙonka ka so ni kuma ka sa masu son ka su so ni kuma ka soyatar mini da aikin da zai kusantar da ni zuwa ga son ka wannan hadisi yana cikin musulun imam Ahmad ibn Hanbal a lamba hadisi na dubu ashirin da biyu da ɗari ɗaya da tara da kuma a tirmidhi a cikin jami'insa a lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da talatin da biyar da isnadi wanda shekul albani ya inganta shi malin ya sake cewa wa yadullu alhadithu ala anna shu'ab al-imani wa khisal ad-din mutafawitatun fil afdaliyya wana hadisi na ayyu al-amali ahabbu ilayya hadisi ibn mas'udin yana nuna mana cewa rassan imani da ayyukansa akwai zarceceniya tsakankanin su wani yafi wani falala walaysat ala rutbatin wahida ayyuka ba suna kan mataki guda ɗaya bane kama kala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ima al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba imani da rassa ne guda saba'in da wani abu ko kuma sittin da wani abu fa afdaluha mafi falala cikin rassan qawlu la ilaha illallah faɗin kalmar shahada wa adnaha na can ƙarshe na ƙasa kuma imatsatul adha an tariq cire wani datti ko kazanta daga kan hanya sai annabi ya ce wal haya'u kaga ita ma kunya shu'batun min al iman reshe ne cikin imani wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wa qad qarana nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadr al a'mali al ahabb ila allah bayna salati allati hiya haqqullahi ala ibadihi wa birrul walidaini sai mu lura cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gwama tsakanin abubuwa guda biyu ya kiraye su da suna mafi soyuwar abu garin Allah na farkon su shine sallah wanda ita ce haƙƙin Allah akan bayi sai ga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam biyo baya da biyayya ga iyaye kamar yadda dai muka ji a waɗancan ayoyin nan an ce abota Allah sai a ce kuma ka ai shirka abota Allah ka ai shirka sai kuma a ce ai wa iyaye biyayya yace nadhiral ayatin lati sabaqat isharatu ilaiha kamar yadda yake a cikin kwabo da kwabo kamar yadda yake cikin ayoyin can da aka ishara zuwa gare su wallati qarara Allahu azza wa jalla fiha haqqal walidaini bi haqqihi inda Allah ya dinga gwama haƙoƙin sa na Allah ubangiji mahalicci da haƙoƙin iyaye guda biyu wa qad qaddama haqqal walidaini alal jihad mu duba mu ga yadda ma ya gabatar da haƙƙin iyaye guda biyu akan jihadi wa hadha في تنبيه إلى اشتراط رضاهما وإذنهما في الجهاد wannan yana nuna mana izuwa ga cewa idan mutum zai fita jihadi to sai ya jira ya samu izinin iyayensa sai ya samu yardar su kafin ya fita jihadi kama qala sallallahu alaihi wasallama laka abawani kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wani cikin matasa da yake so je jihadi tare da shi yace kana da iyaye guda biyu qala na'am yace ina da su qala annabi yace mishi sallallahu alaihi wasallama fa fihi ma fajahid to ka je ka yi jihadi game da su ka je ka yi musu biyayya shine jihadinka wanda hadisi ne shi ma yana cikin bukhari da muslim wannan hadisin yace fa haqqul walidaini haqqun azimun wa birruhuma amrun muta'akkid sadaka haƙƙin iyaye guda biyu haƙƙi ne mai girma sannan yi musu da'a da biyayya kuma abu ne wanda yake mai ƙarfi ƙwarai a cikin al'umma wal birru da ake ta cewa birrul walidaini birrul walidaini menene al birru din malai yace kalimatun jami'atun wata kalma ce dunkulalliya mai faɗin ma'ana ta tanawalu jami'a sunufin ihsan tana ɗaukar ma'ana duk wani salon kyautatawa wa karimil mu'amala da duk wata mu'amala ta girmamawa wa tayyibil akhlaq da duk wani hali na gari wa an yuhsana ilaihi ma bil mu'amala kuma ta nuna ma'anar a kyautata musu wajen hulɗa da su wa bil qawl da wajen maganar da zaka yi da su wa bil isti'malil adab da kuma wajen ɗaukar ladabi ka gudanar da shi cikin mu'amalarka da su wa bi da kuma da wa bil khuluqi da wajen ɗabi'a wa bi ta'ati sannan kuma a musu biyayya in sun ce ayi ayi in sun ce a bari a bari wa bil bu'di an uquq gaske ma'anar birru akwai gujewa saba wa iyaye وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الرب رضا الرب رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالد رضا الرب يرضى ubangiji fi ridal walid tana cikin yardan mahaifi wa saqatur rabbi fushin ubangiji fi saqatil walid yana cikin fushin mahaifi wannan hadisi tumi da ya rawaito shi a lamba hadisi na 1899 a shekul albani ya inganta shi hadha alhadithu nadhiru alhadith allazi qablahu malam yace kaga wannan hadisi to kini ne ga hadisin da ya gabace shi ففيه الجمع بين حق الله سبحانه وحق الوالدين cikin shi akwai batun hada haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye wa anna ridallahi tabaraka wa ta'ala fi ridal walidain mun ji kuma a ciki cewa yarda Allah tana cikin yarda iyaye wa sakhtuhu subhanahu wa ta'ala fi sakhatil walidain haka fushin Allah yana cikin yana tare da fushin wanda iyaye suka fushi da shi yana tare da wanda iyaye suka fushi da shi bi ma'ana anna man arda walidaihi faƙar abda arda rabbahu wanda ya iya sa wa iyayen shi kyakkyawan abin nan ya yarda da iyayen shi ya sa musu jin daɗi a zukatansu to ya je da Allah daɗi wanda iyayen suka yarda da shi Allah ya yarda da shi wa man asqatahuma faqad asqata Allah wanda kuma ya tabar da su ya ba su haushi ya sa suka ji takaici to ya tabar da al'amarin Allah Allah na jin haushin shi ya jin takaicinsa fal walidu yutlabu ridahu shi mahaifi ana neman yardarsa ne wa yubta'adu an sakhatihi ana guje ma fushinsa ne wala ya'ani hadha an yuta'a idza amara bil ma'asiya kuma wannan ba yana nufin wa in yi umarni da saban Allah za a bi shi ba fa inna Allah azza wa jalla domin Allah yana cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma idan suka yi gwargwarmaya da kai akan lallai kai mun shirka na abin da baka sani ba ka musu da'a amma da haka sai Allah ya ce wa sahihu ma fid dunya ma'rufa amma ka yi musu mu'amala a nan duniya a bisa kyakkyawar mu'amala lakin ma'a hadha hali al-muslimu matlubun minhu an yuhassila rida walidayhi bi musahabatihi ma bil ma'ruf duk da koda sun kasance kafirai ko masu kiran ka zuwa kafirci amma dai kayan umurce ka daga ainihin mu'amala da su mu'amala mai kyau wa bil akhlaqil fadila ta hanyar amfani da ɗabi'u masu kyau wal ihsan da kyautatawa wal kalamil jamil da magana mai kyau ma'a alimtina an fi'ilil ma'asiyati allati yad'uwani ilaiha ba tare da ka aikata saban Allah da suke kiraya ka zuwa ga aikatawa wa an bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi qal qultu ya rasulullah man abaru ya ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yafi kamata na yi wa da'a qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummak mahaifiyarka qala qultu thumma thumma man sai kuma wane qala ummak sai kuma mahaifiyarka qala qultu thumma man sai kuma wane qala ummak yace sai mahaifiyarka qala qultu thumma man ce sai kuma wane qala thumma abaka sannan sai babanka thumma al-aqrab fal aqrabi sai fal aqrab sai kuma na kusa sannan sai na kusa wani hadisi abu dawuda ya rubuta shi a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da talatin da tara a shekul albani ya hassana shi hakan tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari takwas da lamba casa'in da bakwai ina ganin bari mu saurara a nan tunda wannan gaba ce sai mu tashi a darasi na biyar a ta'aliƙin da malam zai mana game da wannan hadisi insha Allah kamar da zamu zo mu ji a darasi mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله